بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar talata 16 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 29 ga watan maris shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na hudu insha Allah cikin jirgin darussa daga littafin qiyamul layl wallafar al-imam al-hafiz Jamaluddin Abdul Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad ibn al-Jauzi rahmatullahi alayhi ibn al-Jauzi ya rasu a shekara ta 500 da shekara 97 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wasallama zamu tashi kai tsaye insha Allah inda malam yace faslun faman arada qiyamal layl malam yace ga wata gaba wanda duk yake so yake da nufin ya dinga farkawa cikin bacci cikin dare yayi ibada to ya kiyaye waɗannan abubuwa masu zuwa na ɗaya falyahdhar min adh-dhunubi bin nahari yayi yayi ahir ɗinsa ya nisanci aikata zunubai da rana fa innaha fa innaha yuqassil qalba domin su zunubai sukan busar da zuciya haka yake a cikin asalin nuskar duk da yake a ƙa'ida arabiya ya kamata ya zama tuqassi ne amma haka aka ganshi kuma haka aka bar shi duk da yake yana da wajihi a wajen li'irabi kamar da muka ji a baya game da almala'ikatu yu'minu maimakon tu'minu to yana da wajihi na'am to shine yake cewa a fayhulu bainahu wa bain asbabir rahma wannan bushashiyar zuciyar wanda take samuwa sakamakon zinubai takan shiga tsakanin mutum ta sha makanci shi daga kaiwa zuwa ga rahama Allah saboda ba zai iya samun halin tashi ba domin tashin sababi ne daga cikin sababban samuwar rahama saboda abu na farko da mutum zai gujewa shine ya gujewa zunubai dan neman gafara Allah dan neman tawfikin Allah ya bashi gamdakatar ya dinga farkawa na biyu wal yarfuq bi badnihi bin nahari min al a'mali shaqa allati tujibu ta'aba yace kuma ya tausaya wa jikin shi da yin ayyuka wanda suke masu wahala waɗanda suke gajiyar da jiki duk da yake a jiya ne ina faɗan cewa akwai ayyuka masu gajiyar da jiki waɗanda amma inda ka kiya waɗancan ba su hana ka tashi to ya danganta ne ga yanayin jikin da yanayin ayyukan da kuma yanayin azimar mutum almuhimmu duk aikin da zan ba dole ba wanda zai gajiyar da kai to ka bar shi ɗin shi ya fi idan ku ya zama dole sai ka yi aikinka kuma ka sa ƙwazo a cikin zuciyarka in Allah ya so sai ka kafarka na uku wal yasta'in bil qailula ko mutum ya dinga hadawa da baccin rana shine al qailula siesta bacci da yake yi da hantsi ko bayan sallar azhar dama ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni wanda malamai suka fassara shi akan mustahabbanci qailu fa inna shayatina la taqil na hudu wal yuqallil mat'amahu wa mashrabahu kuma mutum ya takaita yawan abinci da yawan abin sha musamman abincin dare wanda shine galibi ake ci na ƙarshe kafin a kwanta bacci wanda shine yafi kusa da lokacin tashi din to har dai na safe ma da na rana da sauransu ana so da ma jumla mutum ya rage yawan ci din kamar yadda zuwa cikin hadisi al-Imam Abu Dawuda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa inni la akulu muttaki'an ni ba na cin abinci muttaki'an galibi akan fassara a ce a gide. to mu a wurin mu Hausawa gida yana nufin mutum ya relaxing ko ya dogara da hannun shi ko to ba haka fassara hadisin take kamar da Abu Sa'id al-Khattabi ya fassara a cikin Ma'alimus Sunan shi da duk sauran malaman da suka fassara hadisin abinda yake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya zama zama na dirsha dan cin abinci shine muttaki'a wato ka zauna ka jingina da bango ko da kujera ko ka nade kafa ka cire babbar riga ka ja hannun abin nan dinka dogon hannun rigar ka balla botar alamar kana so ka ci da yawa to annabi baya yin haka yakan ci abinci wani lokaci a tsugune wani lokaci a tsaitsaye ba tare da ya ma zauna zaman dafa'an baballantana ya ci da yawa dama haka cin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake faɗa a cikin hadisi cewa yakfibinu adama luqaymatun in lomomi sun ishi mutum in kana labudda to sai ya raba cikin shi gida uku to ya zama koda yaushe ka ka ka takaita cin abinci ko kuma cikin zadul ma'ad ibn qayyim ya wannan magana sosai wurin sharhin nan na hadisin da cewa dan adam bai cika wani buhu mafi shari kamar cikinsa kuma cewa ciki shine farkon abin da zai fara rubewa a jikinka bayan saka ka a kabari saboda ka karkai kula kulawa ta wuce misali wajen baiwa cikinka haƙoƙin abincinsa fa in kana sa'iman akhadha al-yasira waqt al-fitr idan kai azumi ne kamar cikin watan ramadan ko a wajen watan ramadan don ka zo buɗe baki ka ci ɗan kaɗan kar kai irin wannan buɗe baki da mutane suke yi mutum ya ci wajen abinci kala goma a buɗe baki kafin ƙarfe goma na dare ya gama gajiya ya gama yin nauyi yana numfashi sama-sama kamar ɗauraren sa wani ma ya kama zawo ka ci abinci ya siyar kuma ka guji abinci waɗanda suke masu ɓata ciki ko masu sanya teɓa da gajiya fa in kanat lahu niyyatu sawmi idan ko baka yi azumi ba amma kana da niyyar za ka yi azumi gobe in Allah ya kai mu istaufa ma yuriduhu waqtas sahari to babu laifi ka ci bukatar ka lokacin sahur wa in lam yakul lahu niyyatun idan ko baka da niyyar azumi asbaha fa akala in gari ya waye sai ka ci abinci wato abincin da ake so ka kula da karanta shi shine abincin dare kuma na ji wannan har a gun malaman asibiti haka yake ko cewa ba a so mutane su dinga cin abinci mai nauyi bayan magarba ba kuma kaga al'adarmu shine mafi nauyi shine tuwo za a kaɓaka maka shi sai ka ture to malaman kiwon lafiya da masu kula da harkar nutritionist da sauransu suna tsoratar da mutane game da cin abinci mai nauyi da daddare gara in ka zo karyawa ka yi cikakken karyawa da safe amma da daddare ka dinga cin mara nauyi sosai malam yace akhbarana abdul wahhab ibn al-mubarak qala akhbarana abu al-husayn ibn abd al-jabbar qala akhbarana muhammad ibn ali ibn al-fathi qala akhbarana abdullah ibn muhammad ibn akhimimi qala hadathana ibn safwan qala akhbarana abu bakr al-qurashi shine abin nan kenan ko ibn abi dunya qala hadathana al-hasan ibn as-sabbah qala akhbarana yazid ibn harun qala akhbarana al-mas'udi wannan al-mas'udi abdurrahman ibn abdullahi ibn utbata ibn abdullahi ibn mas'udin an shayi magana a kansa a baya an aunin riwaya shi daga aun ibn abdullahi ibn utbata wato wanda yake kawunsa kenan ko baffansa tana da matsala za mu ji batu a kanta mun ji ƙarshen hadisi kala ya ce kana libani isra'ila ƙayyimun banu isra'ila sun kasance suna da wani jagora shine qayyim mai kula da al'amuransu yace yaqulu yakan ce musu la ta'kulu kathiran daga cikin nasihar da yake musu yace ku daina cin abinci da yawa fa innakum in akaltu kathiran nimtum kathiran lalle in kun ci abinci da yawa to ku sani fa za ku yi bacci da yawa wa in nimtum kathiran sallaitum qalilan idan kun yi bacci da yawa kuma sallar ku za ta zama ‘yar kaɗan. Ibn Abidun ya fitar da shi a cikin ƙiyamun laili da littafin shi kitabul jo za a yi tuna shi. Haka nan al'asfahani Abul Qasim a cikin targhib wa tarhib ta hanyar dai wannan mas'udi. Sai dai shi mas'udi da wannan isnadi ne sahihi amma mas'udi ya samu ikhtilat. Me yasa aka sa ha saboda malamai suna inganta hadisan shi daga Aun da kuma waɗanda suka ji hadisi daga gare shi a Kufa da Basra a Iraki duk waɗannan hadisai ne wanda suke ainihin wato jihad so da wannan riwaya ce kyakkyawa wa qala al-qurashi wa haddathana salama ibn shabib qala haddathana sahal ibn asim an salm ibn maimun al-khawas sal ibn maimun al-khawas wannan wani sufi ne cikin sufaye zaka ji sufaye suna sawa ayyan suna al-khawas قال سمعت عبد الله بن مسلم الرازي قال سمعت سفيان الثوري يقول سفيان yana cewa kul ma shi'ita wala tashrab ka ci abin da kake so amma kar ka cika cikin ka da ruwa fa innaka idza lam tashrab lam yaj'ika an-nawm in baka sha ruwa ba to baccin ba zai zo ba abincin ba zai balance a cikin cikin ka haka ka samu bacci ba in kana so ka ci abinci da yawa kuma kai bacci kana da bukata to ka ci iya abincin amma sai ka hakura da bukatar ruwa ko abin sha saboda wannan zai hana ka ji natsuwa da zaka yi bacci wannan ya daga cikin dabarun da suke zai zo ya ga mana wasu dabarun dabarun da ake bi wajen tashi da daddare daga ciki akwai kin shan ruwa alhalin kana bukata to ba za ka yi bacci lafiyayye ba saboda ka sai ka farka wannan yana cikin shi ma kitabut tahajjud wa qiyamul layl na ibn abid duniya da kuma kitabul jur da littafin hilyatul auliya na abu nu'aymin da kuma almujalasa na addinawari ta hanyar shi wannan salmu al-khawas amma da'ifi ne saboda raunin shi malam salmu din al-khawas amma tajriba ce sananniya qultu malam ibn jawzi yace wa taqlilu shurbil ma'i aslun azimun yuhfazu yahfazu yahfazu sihhata ya ce karanta shan ruwa wata ƙa'ida ce sananniya da take kiyaye lafiya wa kasaratu shurbihi yud'iful quwa al-asliya yawaita shan ruwa kuma yana daga cikin abin da yake raunata asalin ƙarfin ɗan adam wannan kaga yanzu kana jin wannan zaka ji ya saba wa abin da kuma malaman likitanci masana lafiya suke faɗa yanzu to kar kai saurin cewa ƙarya ne domin bincike ne na ilimi bincike ne na kiwon lafiya kuma yana da alaƙa da lokaci da wuri da irin abincin da mutane suke ci da irin ruwan da suke sha dana sa ku mutanenmu 'yan boko suna jin wani kawai su ce ƙarya ne a raunin ilimi ne na kai saka ce ƙarya ne domin shi ma yanzu wannan da ke magana nan shi ma likita ne a zamanin shi shi ma likita ne ba magana ce yake yi da ka ba wataƙila a zamanin su irin abincin da ake ci watakila akwai wani sinadari na ruwa a cikinsa misali suna yawan shan laban suna yawan shan zuma waɗannan duka akwai sinadarori irin wanda suke cikin ruwa a cikinsu waɗanda za su yi mutum amfani watakila a zamaninsu ruwan da suke sha ba dole ya zama da tsafta da nagartan irin wanda muke sha ba so da da gwargwadon yadda ka sha shi da yawa gwargwadon yadda zai iya samu maka da wasu cututtuka da haka ji ya ce shan ruwa da yawa yana kawo cututtuka idan misali ruwa yanzu mara kyau da ka shashi cuta ta kama ka gara ka takaita shi irin waɗannan cutuka su typhoid su abin nan wanda ake da a ƙauye ɗin nan da ake yaƙi da shi mai sunan shi ba eh kurkunu ai da ruwa yake shan su ko kaga wanda ya takaita shan irin wannan ruwan zai takaita yiwuwar kamo shi da wannan cututtuka mu kuma a yanzu sai zamani ya kai aka gano cewa a sha ruwa ko a yanzu ɗin ma ai an lissafa adadin da ya kamata mutum ya sha da gwargwadon girman jikinsa ko shekarunsa har gwargwadon ma namiji da mace da yara da manya da gwargwadon abincin da ake ci da kuma shin a sha tare da abinci tsaka-tsaki kana cin abinci kana shan ruwa ko ku za ka bari sai ka gama ka sha ruwa duk akwai waɗannan maganganun kuma su ma masanan na yanzu har yanzu bincike suke a kai saboda ka ya danganta ga irin ruwan da kake sha da irin abincin da kake ci akwai abincin da kake bukatan kana cin shi ka hada da ruwa don ya taimaka wajen rage taurin abincin ya sauƙaƙa ma a jikinka wajen digestion ɗinsa akwai abincin da shi kuma bai da wannan taurin kuma galibi larabawa a waɗancan zamun nan abincinsu ba masu tauri ne irin namu waɗannan kama abin da za a ce masu walo ko wani dry food ko makamancin haka ba abincinsu galibi zuma ne haɗin abin nan da aka haɗa su da irin laban suna shan nono sosai musamman nonon raƙumi da noma akuya wanda kowa ya san alheran da ke cikinsu suna amfani da abubuwa wanda suke suyul haka wato wanda suke lipid da yawa suna amfani da su da yawa saboda haka ba irin abincinmu ba ne ta wannan idan kana son ganin ƙarin bayani a cikin waɗannan maganganu kana yi koma littafin ibn qayyim shi ma ya magana a cikin at-tibbun nabawi game da wannan hakanan al-manhalur rawi fi tibbin nabawi na ibn tulun dukan waɗannan likitoci ne a zamanin su masana ne ba su gaza irin masanan da kake jin ana ba da labari a yanzu masana kiwon lafiya ba yace wa alam annal ma'a la yaghzu ka sani da cewa ruwa baya zama abinci ba a shan ruwa a madadin abinci wannan bakin ruwa ke yace inna ma yuradu litarqiqit fa'al kama ji magana akan nufaci shan ruwa ne dan ya lausasa abinci wa infadihi ila al-ma'ida ya bashi saukin isa zuwa ga uwar hanji fayambagi liman arada al-akla alla yashraba qabla al-akl saboda wanda zai ci abinci ana so kai ya fara da shan ruwa wala a aqibahu kar kuma da ya gama cin abinci ya sha ruwa bal yasbiru ba'da al-akli ana so ya dan hakura bayan cin abinci da yastaqirra ta'amu fil ma'ida har abincin ya zauna a cikin stomach ɗinsa summa yanzuru qadara ma yashtahi sannan ya nemi buƙatar shi ta ruwa me buƙatar shi wa yashrabu nisfahu ya sha rabin buƙatar shi yana da buƙatar fiye wata guda biyu da ke sha ɗaya bayan ya ci abinci daga minti sha biyar ko minti goma kar kana cin abinci kana shan ruwa kar kana gamawa ka sha ruwa kar ka sha kafin ka ci abinci wannan ga mutanen da suke neman dabarar farkawa da daddare na fata mun gani su kuma mutanen yanzu abin da suke so a ci gaba da shan ruwa a ake so ka sha ruwa da yawa saboda yanayin abincin da muke ci abincin da muke ci yana ɗauke da sinadarori iri daban-daban masu makalkalewa a jikin system ɗin musamman ina ne inda inda ƙasa ke taruwa ɗin nan mala ina mara lafiyar mu mala anas yana nan kuwa ya ji sauki ko Allah ya ba shi lafiya akwai mala anas wanda muke katu da shi a nan abin da yake fama da shi kenan za ga mutane da yawa sai a je a ce akwai ƙasa ko dutse a jikin kidini ko a jikin kidini ɗinsu goldstone ko a jikin mafitsara wani ma zai shiga cikin ramin fita fitsari dutse ya toshe da ƙyar ake samu ya fita wani sai an yi operation din da ke kawo wannan ai ba wai dutse ce ƙasa ƙasa sosai haka ba ‘yan particles ne ƙanana ƙanana da muke yawanci a cikin abinci saboda irin waɗannan wato abin nan agricultural abin nan ɗin process na zamani da suke ɗauke da sinadarai iri daban-daban da ake amfani da magunguna da sauransu da ake saka magi a saka spices a saka waye duk su ne suke cunkoso a cikin abincinmu idan muka ci waɗannan abubuwan kai kana ganin an dafa su sun narke su ko sun waye suna nan suna makalkalewa a jikin musamman ita kidini to shi za ki so ka yau ta shan ruwa saboda ruwa sai ya ta wanke wajen ya ta wankewa da kasan ana fara ruwa a wurin wanke-wanke to ya ta wankewa amma kalla ka ga yanzu ko sink ne na wanke-wanke kullum ana wanki ana zuba ruwa amma za ga maiko na taruwa dattina taruwa wata na sai ya toshe duk ruwan da ake zuba mushi to irin wannan ne yake taruwa a cikin cikin mu har wata har sai yayi yawa sai mai da kai patient wani sai an je kasar waje na san mutumin da shi da yake faɗa cewa ya fi shekara ashirin bai sha ruwa ba saboda ya gamu da addiction na shan shayi ya gamu da mugun addiction shayi ya gamu mashi yadda kasan sigari a gumba katsin haka yake shan shayi komai na shi shayi ne kawai ya fi shekara ashirin yana yin wannan ta'annatin to da Allah ya tashi jarabta shi malam da wannan abin nan koda tashi ta tara ƙasa yanzu aka ya zama fashin duk watanni sai ya tafi ƙasar waje an je an duba shi duk wata uku ko wata shida sai ya nemi tikiti ya tafi ƙasar waje abin ya fi ƙarfin likitocin Najeriya so da aka yanayin abincin mu ne da yanayin lifestyle din mu ya bambanta da nasu sai ka ji wannan ya bambanta so da aka yanzu kana aika sha ruwan ka musamman ka san ka ci wannan abincin su ko kaga lokacin ba su ci wannan abincin galibin abincin su natural ne dabino zabibi zuma nama nono da makamantansu ba su cika cin abinci irin namu waɗannan da sai an dafa kuma wajen dafawan a sa kaza a sa kaza a sa kaza ana ganin ana morewa ana holewa kamar da Allah yake cewa fal yanzuru al-insanu ila ta'ani anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqana al-arda shaqqa fa anbatna fiha abba zuwa zuwa kashi ai ai dan adam yana ganin wai wata holewa ce yake a cikin abinci amma Allah ya mai kwatance da cewa abincin da kake ci kana ganin kana holiya shine misalin rayuwar duniya kana ganinta da kyau da ban sha'awa tana burge ka amma bayan ka gama ci ne ki biyo baya defecation bayan gari ne ki biyo baya ba ma ka so ka ga bayan gari ba ka so ka ji ware shi ba ka so kuma ta ka ga me kake zubarwa boye shi ake yi ba a so a gani ya lalace dan abin da zai bi jikin kan ba wani abin a zo a gani ba ne to haka asarar da mutane suke kenan wajen cin abinci ba kai ba gindi kisa manzo Allah sallallahu ya kai matuƙa wajen ƙura bayani wanda babu wani dan nutrition da yayi shi cewa din nan ya ishe ka kaɗan ci lumomi kaɗan ɗan adam bayi da buhun da ya kai sharri fiye da cikinsa bayi da shi mun kuma babu babu buhun da muke matanadi kamar shi da an ganka kana wahala ma da kake cewa nema abinci shine aiki shine wahalar take wahal da mu babu abin da ke wahal da mu a duniya nan kamar nema abinci ba za a ce ka fasa ba amma dai ka nema bisa ka'ida kuma ka tashi ci ka ci bisa ka'ida su saboda haka a tayyu a zamanin su ba za su buƙatu zuwa ga wannan irin system ɗin da muke buƙata ba buƙatuwa mai zuwa ga shan ruwa da yawa namiji ya sha kamar lita uku da rabi a rana ko mace ta sha kamar lita biyu da rabi kamar da suke faɗa wannan yanzu mu a gunmu therapy ne hanyar waraka ne daga cututtuka ina fata mun gane wannan amma da haka to ka sha da rana saboda in kana so ka tashi kar ka sha da yawa da daddare din sannan kuma yawancin spices nan da yanzu aka jarabci iyalanmu da amfani da su musamman ya amfanin su tukuna in za a yi maka abinci da an dinga saka abu kenan iri-iri a ciki mala inda ka san abincin doki mala shi sa maza ga abincin wani bai iya wuni ba sai ya riɓe wuni guda abinci 12 hours ya lalace da ku sai a aje maka abinci a kula ya kwana lahiya lau wallahi yanzu wani ko a firiji aka sashi ya lalace gashi nan abincin walima da ake yi a cikin makaranta ana yin defense ko wani abin nan kafin a gama defense ɗin a zo arba mutane ya fara bani an dafa shi da safe kafin azhar kafin a ce an gama tattaunawa ta ilimi an zo ana raba wannan abincin walima ana baka sai ka ji kawai yana yani sai ka ɗauka na jiya wallahi dai kawo 12 hours to don haka yanayin abincinmu ne yake da wannan tasirin amma dai ana so ka zama ka takaita wannan don ka samu sauki ya ce sai ka duba ruwan da kake bukata sai ka sharabi sai ka sharabin bukatarka kala akhbarana ahmad ibn ahmada almutawakkili kala akhbarana ahmad ibn ali ibn thabit khatibu kenan ko al-baghdadi kala akhbarana hasan ibn abi bakr kala akhbarana abdullah ibn ja'far ibn dastawiya kala haddathana yaqub ibn sufyan al-fasawi kenan قال اخبرنا احمد بن ابي الحواري قال سمعت ابا سليمان الداراني din can wannan cikin waliyan nan ya kuru yace li an adaa min asha'i luqmatan yace in takaita abinci na in bashi ban cinye ba ahabbu ilayya na fi son haka min an akulaha wa aquma min awwalil layli ila akhiri fiye da a ce na cinye abinci na amma kuma na kasa tashi da dare gara kan na ci abincin na tashi yafi mun amfani akan na ci abinci na kasa tashi wato na fifita bukatata ta lahira akan bukatata ta duniya shi cin abincin bukatar duniya ne shi kuma tashi da dare bukatar lahira ne don ya zama akwai ana an samu karo tsakankanin su akwai direct clash between interest ɗinka na lahira da interest ɗinka na duniya to ka fifita interest ɗinka na lahira ba shakka cin abinci mai kyau mai nagarta yana taimakawa wajen gyara lafiya haka kuma takaita shi shi ma abin nema ne haka kuma shan ruwa gwargwadon bukata shi ma abin nema ne yana sauƙaƙa wato narkewa abinci yana sauƙaƙa fitar bayan gari kaga dinga samun constipation nan da nan basir ya kama ka dubara ka ta tsatsage ko uwar hanjinka ta fara leƙowa duk wannan yana daga cikin abin da ke jawo shi shine rashin shan ruwa da cin abinci masu yawa ko masu tauri ko makamanci haka so mutum yana bukata haka shi sa shi kanshi abincin za a yi shi a daina yin shi mai tauri a dinga yin shi dan fate-fate irin wannan naman da zai zagi mana wanda kana sha shi ma da ruwa a cikin shi amma yayi abu malan ka ji kamar bulan kasa malam kamar kana cin bulan kasa tauri Allah ya kyauta wa qad ruwina anna iblisa tabadda li yahya ibn zakariya yace kuma ma an gaya mana kusan babban malamin wa'azi ne yace mu ruwaito ma cewa malamai sun gaya mana cewa wata rana iblis iblis da wannan shugaban kafirai ya ya ya taba bayyana ga annabi yahya dan zakariya annabin nan wanda cikin annabawan Allah da banu Isra'ila suka yanka faqala lahu yahya dama kuma yahya annabi ne wanda yake sarkin sallah da ibada yace qad qadarta minni ala shay hal qadarta minni ala shay'in yace kai iblis shin ka taba cin nasara a kaina qala yace illa marratan wahida so daya kawai na samu nasara akan ka yace quddima ilayka ta'amu ranan abinci ne aka kawo maka falam azal ushahihi ilaika ban gushe ba ina sanya maka sha'awa abincin hatta akalta minhu akthara mimma turid sai da na tabbatar ka ci fiye da bukatarka fanimta tilkal laila to wannan daren sai kai tabbaci hani'an falam taqum ila salati kama kunta taqumu ilaiha sai na ci riba ranan baka sallar dare ba wa qala lahu yahya sai yahya ya ce mishi la jarama la shabi'tu min ta'amin abadan ce to na gane ka daga yau ba zan ƙara cin abincin koshi ba qala iblis sai iblis ya ce la jarama ni kuma na dauki alƙawarin la nasahatu adamiyan ba'daka ba zan ƙara yi ma wani nasiha in ga mai gaskiya irin wannan ba zan ƙara ga kowa gaskiya da na sani ko in ce maka ai ban taba ci riba akan ka da yafi wannan yana cikin littafin makaidi shaitan na ibnu abid dunya da hilatul auliya ta abu nu'aymin a can sun kawo da isnadi amma dai da balagana ne haka nan cikin safatu safwa da az-zuhud na al-imam ahmad ibn hanbal da hilatul auliya ta abu nu'aymin da shu'abul iman na baihaqi da kuma shi kanshi ibn jawzi a cikin talbisu iblis eh duk sun kawo shi ta wannan hanya da balagana da haka ballagi ne eh ومن ذلك أنه يحذر وثارة الفراش فإنه يدعو إلى طول النوم idan mutum misali yanzu ya saba da cin abinci da yawa kuma ya ji irin wannan tunatarwar ya zai koya ma zuciya aiki koya ma rayuwarka kake ai azumi daga cikin abin da yake koya mana shine yana koya mana karanta cin abinci kar mu zama bayin cikin mu kawai kar mu zama ya akuluna kama ta akulul an'am muna ci kamar dabbobi wato zama bukatan mu a duniya kawai cikin mu kamar yadda Liman yake cewa tattalin su ciki da baye wai su jahilai duk hidimar su kawai shine cikin su da kuma jima'i kar ka zama haka waɗannan wasu abubuwa ne na bukata ka yi su gwargwadon bukata ka bar sauran to sai ka saba wa jikinka a hankali a hankali ka rage yawan cin abinci kamar yadda hatta jami'an tsaro in suna training a wajen sojoji ana koya musu wannan ana koya musu karancin cin abinci so da bai yiwa kana soja bakin daga a ce kuma duk bayan awa uku ko hudu sai ka ci abinci baka samu ba jikin kai kama rawa akwai abin da ake ba su wanda in suka ci so ɗaya mil ɗaya ba za a ƙara baka ba sai gobe haka dawakai in ana tadmirin su ana koya musu haka shanu irin da ake noma da su ba mun karanta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Abu Sa'id al-Khudri yake ba da labarin sun je yaki ana ba su dabino kwaya ɗaya a wuni ba dabino kwaya ɗaya dabinan ma bayan kwanaki ya ƙare sai dai su kaɗi ganye su ci kuma sojoji ne fa da suke buƙatan hanzari da energy na yaki ya jikin su zai saba da wannan ba da musu training ba saboda haka akwai buƙatar mutane su wa kansu irin wannan training abu na gaba da zai taimaka maka wajen tashi da daddare shine ka kiyayi makwanci mai laushi ka kiyayi gadon amarya a ce a sa katifa a sa blanket a kawo wani mai ake ci mishi nema wannan eskimo a sake shimfiɗawa a sa gidan sauro a kawo wani lulluɓa a sake sawa wani ma a fesa turare ko humra a kai a sa rigar bacci kuma ga wata amarya kusa da kai shi zaka farka wallahi asuba ma sai kai da gaske ka bar mata wannan garan kawai ka je kan kujera a falo kawai ka kwanciyar ka ko ka ɗauki filo ka sa a ƙasa kana jin sanyin tiles ko kana jin kaushin da duma ta sallah ko mun gane ko ka ja irin dan filan nan na kujera kawai ka haukan shi wanda ba ma filo ne wanda yake da shef mai kyau haka ba kana ji yana saran dokin wuyar ka to ba za ka bacci mai nauyi ba yau kuma akwai wasu teloli a kusa da gidanka suna suna aikin da to je ka kwanta a shagon suna kakakakaka da keke ba za ka bacci mai kyau ko ka zo masallaci wato ka guje ma makwanci mai daɗi ka bar wannan ta malam Musa Sabi yake cewa in ka je kabari duk zaka yi wannan in dai kai ake kirkece in ka je kabari zaka wannan baccin ka san malam Musa daga cikin malaman da ba su so su ga an ji dadi a duniya su dai a bari sai an je kiyama kawai Allah ya gafarta mai ba dan ya mutu ba to sai ka ka guji wato wurin kwanciya mai laushi mai taushi fa innahu yad'u ila tulin nawmi wurin kwanciya mai laushi irin wannan yana jan mutum zuwa ga dogon bacci kala akhbarana muhammad ibn abi al-hasan al-basrani kala akhbarana abu ahmad ibn abi mansur kala akhbarana ali ibn ahmad قال أخبرنا الحيثم بن كليب الحيثم ابن كليب وأنا بابا مالمين cikin malamai قال أخبرنا الترمذي الترمذي نامو دي wannan قال أخبرنا زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون أن أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة أن تنبي سيدتنا عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر أكتشي متى ياكي عائشة wai wani irin makwanci ne wani irin abun kwanciya ma'aiki yake amfani da shi sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala tace min adamin tace fata ne adam shine fata kaman ta rago ko ta saniya ko ta raƙumi wanda aka wanda aka jene ta shi ake kaman kace buzu buzu ne abun kwanciyarsa babu wani magana katifa inci shida, inci tara, inci sha biyu, wata ma hadda me ake ce mata orthopedic wata take kamar tana mutum masaj da ita ‘yan gayu ta yanzu da ake ma mai ruwa akwai wata take da ruwa a cikinta tana bulbulbul haka kamar kana cikin swimming pool saboda san duniya akwai da take da lantarki electronic wanda za a juna mata lantarki tana iya ma juyawa da kanta tana da remote dole akwai su ba a nan ƙasa ba don kana ƙauye ne ko je ka abuja ka sha kallo wallahi ka shiga wani gidan sai ka ɗauka kai ko aljanna ka same shi wallahi ya yi maka a irin tunanin da talaka wala naka ce wannan ko aljanna ya maka tace hashuhu leaf abinda ke cikin fatar an yi an dinka fatar kamar yadda ake dinka katifar katifar Hausa ake ce mutu katifar rini ba ai sala ba ai sala ma ai gwamnati ce yayi ina nufin irin wanda ake da ta ciyawa me ake ce mata ne irin katifa nan da ake siyarwa da kaga daukar an daurata akan jaki ana yau da ita anguwa anguwa ana siyarwa ku katifar rini ko katifa hausa na manta sunanta yanzu baka ganinta da za ka ga mata na da sai su saka ta a ƙasan gado sai a saka ita wannan 'yan salan a sama da kake fara to irin ta ce an ɗinka abin nan ɗin a mazubin buhun inda ake zuba abin nan ɗin kamar na fata sai a zuba lifun alif shine ciyawa busasshen ciyawa shi ake zubawa a ciki ko kace katifar ciyawa ba shi ne sayyidina umar ya zo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba san da ya yaji din nan ko yace na kalli dakin na kalla fa ma ra'aitu shay'an yuraddu ilayhi al-basar yace ban ga wani abu da zaka kalla ka ƙara kallawa da annabi ya miƙe sai ga impression a jikin hannunsa impression din tabar makaba a jikin hannunsa alaihi salatu wasallam wannan yafi kowa daraja fa a duniya da lahira gaba daya amma tabar makaba yake kwana jama'a kai shi rubun kama da kaga irin ta kowa a nan yanzu yana da katifa da yake kunci haka ko ka siya da kudinka ko iyayen matarka sun siya sun kawo ma kuma kana ganin daidai ne ba matsala ban ce ka je ka sayar katifa ka ba amma dai ka san ba kulle kamata ka dinga kwana a kanta ba in kana son ka samu wato sukunin ibada wasu idat hafsatu ma kana firashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ɗakin aisha kenan sai aka tambaye hafsa aka ce to ke kuma a ɗakin ki wani irin gado ko makwanci ma'aiki yake kwanciya akai kala ta ce mishun mishun shine wato gashi gashi ne ake na tumaki irin tumakin su masu yin gashi da yawa din nan to ana harvesting din shi har yanzu ana yin wannan abu za a sa almakashi ko wani abin da ya cirewa duk a ciccire shi a musu aski sai a tara shi a tara shi kamar da ake tara auduga sai a dinga zubawa a cikin a cikin wannan abin nan mazubin sai a mai da shi kamar makwanci a yanzu ana processing din shi a yi zare da shi a yi saƙa a yi abubuwa da yawa to shi ake ce ma mishun ana ce wa jami'in shi amsa ko muso ta ce shi ne nasnihi fintaini shi ake ninkawa gida biyu kamar da za ka ninka da dumarka ta zuwa masallacin juma'a misali haka ake ninka shi faya namu alaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bacci akai falamma kana zata lailatin qultu law sannaitahu arba'a finyat wata ne sai nace mishi a sake ninkawa mana ya zama hudu dan ya ƙara tudu ya ƙara laushi kana atwa alahu tace in an yi haka zai zaka fi jin dadin kwanciya fa sannainahu arba'a finyat sai muka ninka mishi shi ba tare da annabi ya sani ba tai shawara cewa ina ganin barin ninka matsala sai san wannan abin ya ƙara tudu ya ƙara laushi sai aka ninka falamma asbaha qala da nabi gari ya waye ranar sai ce ma farashtumuni layla wai me aka sa min ne jiya a wurin kwanciyata na ji laushi yayi yawa kulna huwa firashuka muka ce ya manzo Allah abun kwanciyarka ne illa anna sannainahu bi arba'i thniyati mun sake ninka shi ne kulna huwa awqa'u laka muka ce wannan zai fi maka dadin kwanciya qala rudduhu li halatihi alula nabi ce a mai da shi yadda yake fa innahu mana'ani mana'atni wa ta'atuhu salati al-lailata yace laushin shi da dadin shi ya hana shi ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah wannan daren wani yana cikin shama'il muhammadiyya idan ke isnadin shi yana da rauni saboda wancan Abdullahi dan Maimun al-Qaddah amma dai abu ne da aka jaraba aka gani kuma yana cikin sahih Muslim asalin hadisin shi na Aisha din can ya farkon yana cikin sahih Muslim cewa yanamu ina ma kana farashin sallallahu alaihi wasallam allazi yanamu alaihi dawman hashuhu lifun wannan yana cikin sahih Muslim kuma wancan wancan kuma yana cikin sahih sayul bukari wanda yana kwanciya akan akan buzu wanda yayi baki kadis wadda min tuli ma labisa ko min tuli ma lubisa irin tsohon buzu ne irin na irin irin na malamai din nan da wanda har ya har gashin ya gama cirewa ya shiga ukun shi ya rasa yadda zai shi kan shi buzu yana yana ta Allah Allah a sallame shi a mai da shi sa'i zaka da gaskiya abin da taimaka maka wajen tashi da bacci shine karanta daɗin wurin kwanciyar karanta ya zama kwanciyarka wato kwanciya ce kawai ta wanda au abir sabili kun fi duniya ka annaka garibun au abir sabili sai ce wa karkana salaf yahtaluna lil yaqabati magabata sun kasance suna yin dabara iri daban-daban dan su tashi zai kawo mana misalan su wa kana sa'id ibn jubairin taraka inda ra'asi dika malam sai da dan jubair wani wali ne an san shi ko shi abinda yayi a ɗakin shi sai ya samu wani akurki kusa da kanshi sai zakara ne da shi sai saka zakara a cikin akurkin to haka da zaran zakar na yayi tara yana kulle shi kaga wanda sai yake da alam ai na agogo ko na waya ko na kanta haka so alam ma ya samu shiga ke kawai wani ya ce maka bid'a alam na farkawa dinnan da ake sakawa sai aje zakara kusa da shi ya ce kullum zakaran nan akhbarana a fa'iza saha kama da zakaran nan ya yi tara sai ya tashi don shi zai riga kowa ji a kunnen shi yake kala akhbarana abdullahi ibn ali al-muqri wa muhammad ibn nasir al-hafiz kala anba'ana turat ibn ibn muhammad kala anba'ana al-husayn ibn bishran kala akhbarana al-husayn ibn safwan kala haddathana abu bakrin ibn ubayd shine ibn abi dunya kenan قال أخبرنا عبد الرحمن بن واكد قال حدثنا ابن ضمرة ابن ضمرة ابن ربيعة قال أخبرنا أصبغ ابن زيد الواسط to wannan shine yake riwaya daga Sa'id dan Jubair duk da yake a yadda yake a tarihance akwai wasita tsakankanin su so da akwai inqidaya isnadin amma labari ne mashhuri a tarihin sa cewa kana li Sa'id ibn Jubair dikun malam Sa'id dan Jubair yana da zakara dama yana cikin mustahabi kiwon zakara dinga aje zakara a gidanka saboda charan nan da yake yi mala'iku yake gani da yayi chara sai kai addu'a in kai sa'a sai su rike kawai su tafi maka da ita to ana so ka dinga zama gidanka akwai zakara kana yaqumu min al-layli ya kasance yana amfani da dabara ta miƙewa cikin dare bisiyahihi da charan zakaran qala falam ya sahi lailatan min al-layali wata rana zakaran nan ko ɗan mura ta kama shi koyaya sai bai yi charan ba hatta asbaha hagari ya waye kamar ka sa alam sai ya samu fault ka dogara da shi baka ji ba zuciyarka ba za ta tana ba har sai ya ji alam din falam falam yusalli sa'idun tilka al-laila sa'idu yayi asaran qiyamul layl din shi nan daren fa shakka alaihi zalika shakka zalika alaihi sai abin ya mai bakin ciki ya ji haushi faƙala malahu yace me ya samu zakaran nan qata Allahu sautan ya Allah karka Allah ka yanke sautin sa qala mai riwaya yake cewa fama sumi alahu sautun ba'da daga ranan zakaran nan bai ƙara yin shara ba saboda wali ne mai adda faqalat lahu ummuhu sai mahaifiyar Sa'idu ta ce mishi ya bunai la tad'ullaha ala shay'in ba'da karka sake yi ma kowa baka addu'a sa Sa'idu Zubairu yake gudun yi wa mutane addu'a baka saboda bakin shi bakin shi yana da kaifi kaga da yamma hajjaju ta kama shi kamar da yake a tarihinsa Allah ya gafarta musu gaba da wani yana cikin tafin mujabud da'awa na ibnu abid dunya ibnu abid dunya da tafi mai suna mujabud da'awa haka abu na'im a cikin litul auliya ya kawo shi haka nan al-khallal a cikin karamatul auliya da isnadi wanda yake la ba'asa bihi ta wata fuska daban haka nan khatibu a cikin tarihu bagdad da zahabi a cikin tarihul islam saboda yana daga cikin dabaru shine sanya wani abu da zai dinga nabba'a ka kamar alam kamar wani abu makamancin haka kamar yadda muka ji daga wannan wa akhbarana abdul wahhab qala akhbarana al mubarak ibn abdul jabbar qala anba'ana abu talib al ushari qala anba'ana muhammad ibn abdullah qala haddathana ibn safwan qala akhbarana abu bakr al qurashi ibn abd dinna din kenan qala haddathani abu ja'far al adami qala haddathana abu al yamani an abi bakr ibn abi maryama an atiya daga atiya ibn qais al kilabi wani babban malami mutumin kasar Hims yake cewa qala adraktul musallina wa minhum man lahu al-urwatu yudkhilu fiha yadahu na riski mutane daga cikin bayin Allah wanda suke sallar dare akwai wanda yake da al-urwa shine doguwar igiya wanda an nannaɗe ta haka kaman loop yudkhilu fiha yadahu sai ya nadaidaye ta a hannun shi yadda jinin shi zai tsani hannun shi zai tsami da daddare sai ya kasa bacci ko yayi bacci da daddare sai ya farka ya daure igiya a hannun shi kaman ka samu wani tsimma ko wani bandeji ka tamke hannunka kaga bayan awa ɗaya biyu zugin shi zai saka tashi to akwai wanda suke yin haka fa idza na'asa idan ya fara munshari ko ya fara gangadi istar khat yadahu yaduhu fa auja'at fa auja'atu sai hannun shi sai ya abin nan yayi nauyi sai ta tada shi wa minhum man yatawassalu yadahu wani kuma bai da filo sai dai ya kwanta akan hannunsa kaga ka kwanta ya zama hannunka ne filanka ba za ka bacci mai nisa ba kamar yadda ake kwanciya a masallaci a dan yi kailula haka bai da za ka wani bacci ne zurfi da za ka san inda kake to wani bai da filo sai dai hannunsa fa idza khadirat nahada ila salati idan hannun yayi tsani sai ya miƙe sallarsa wa minhum man yaj'alu al-mihrasa tahta firashi akwai wanda yake saka sanda ko taɓarya shi ne mihras a ƙasan katifarsa ko a ƙasan shimfiɗinsa fa'iza auja'ahu kama ila salati in ta dame shi ce ka zo ka ɗaura taɓarya ka kwanta a kai dole kai ta jin wani sukuf-sukuf haka ba daɗi dole bacin ya gagare ka wato dai suna wa kansu dabaru iri daban-daban da za su hana kansu bacci ومن ذلك أن يقرأ آخر سورة الكهف قبل نومه daga ciki kuma dabarun da aka samu wannan wani fahimi ne wata bara ce da ake rabawa cewa a karanta ƙarshen sotul kafi kafin bacci abin da ya zo a cikin hadisi shine karanta farko ko ƙarshen sotul kafi ana karantawa don neman tsari daga shaidan kuma ya tabbata ma ana za a iya karanta shi idan an ga dujal da farkon da ƙarshen duka ya tabbata da haka wasu malamai suke ganin abin da ake nufi surar gaba ɗaya ka karanta ta daga farko har ƙarshen ta in an ce ƙarshen ana nufin daga inan lazina amanu wa aminu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula zuwa abin nan zuwa ƙarshe ko wala yashir bi bata rabbihi ahada shine ƙarshen kafi to amma wannan an same shi ne a matsayin wani abu kaman ka ce mujarrabun bari mu ji yadda yake qala da sana abdul wahhab qala anba'al mubarak ibn abdul jabbar قال أنبانا محمد بن علي بن الفتي قال أنبانا بن أبي ميمي قال حدثنا ابن صفوان قال أخبرنا أبو بكر القرشي قال حدثني إسحاق بن حاتم قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزائي عن عبد عن ذر ذر بن حبيش قال يتي من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن يقومها من الليل قامها wanda ya karanta ƙarshen sutur kafi da fatan cewa yana so ya miƙe cikin dare to in Allah ya so sai ya miki qala abdatu jarrabna zalika fawajadnahu kadhalika shi mun gwada mun gani a aikace wasu ma abin da suke cewa sai ka dan limshe idan ka haka dan limshe idan ka sai ka fara innal ladzina amanu wa salati kana zatu fizna khalda fiha la yabguna anha hiwala قد لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جرى بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي zuwa ƙarshe ka dan rufe idanka ana so ka yi da rufaffen ido kana da wannan niyyar bara ce ta almajirai yau ta shigo cikin salafiya kenan ko amma tunda an gwada an gani qur'ani dukan shi magani ne qur'ani dukan shi sirrori ne ko babu wani abu mummuna a cikin wannan mutum ya gwada wata aya ya ga tana mashi wani magani ba da ka ne ruqya suke gwadawa ba me zai hana ka ce shi ma kai ka gwada wannan saboda kan ka gwada kaga tana yi gashi wani wani mutum ya ce abda abda wannan babban malami ne abdatu ibnu sulaiman ko eh abdatu ibnu sulaiman babban malami ne yace mun gwada mun ga haka mun gwada mun ga yana yi saboda haka zaka iya kai ma sai ka je sai ka sai ka ainihin afwan abda ibnu abi lubaba ne wannan sai ka je ka gwada ka ga ya yake وقد روي ذلك في روايه اخرى في ايه على ايه اخرى an ruwaito kuma haka din akan wata aya to koda ba za ka yi waɗannan ba dai ka yi zikirorinka na kwanciya waɗanda aka ruwaito wanda suke abin nan a cikinsu akwai tauhidi a cikinsu akwai addu'o'i na neman tsari daga shedan dama kuma shi ke hana mutum tashi shi ke zuwa ya dinga ce maka nan amma maka rainin tsawilin shi ke zuwa in baka yi addu'a ba ya maka fitsari a karan hanci ya hana ka tashi sadakan kai addu'o'inka na neman tsari kai alula za ka samu wannan karsashin insha Allah qala akhbarana ibn nasir qala anba'ana al-hasan ibn ahmad قال أنبأنا هلال بن محمد قال حدثنا جعفر الخلدي قال جعفر ابن محمد ابن نسير الخلدي يكي تشوا أخبرنا عمر بن حفص عمر ابن حفص السدوسي البصري يا بام لاباري تشوا قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا الحيثم بن عدي الحيثم ابن عدي yace shi ya gaya musu to alhaitham ibnu adi hadisan shi mawdu'ai ne gaskiya malamai suna tuhumar shi da ƙarya maturuki ne kamar yadda malaman hadisi suke fada su ibnu adiyin da makamantansu da su abu hatimin da a cikin jarhuwar ta'ali qala yace haddathana musa al-juhani musa al-juhani musa ibn abdullahi ke an isa ibn abdurrahman ibn abi layla qala man arada an yaquma ayya laylin sha'a duk wanda yake so ya miƙe duk daren da ya ga dama falyadluk aynayhi inda manamihi ya goge idan shi ne dalk ya rufe idan shi yadda muka gwada haka ya kame idan shi ya rufe su sun liyakara sannan ya karanta fadaraba fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'asnahu fadarabna ala asalihim fil kahfi sinina adada thumma ba'asnahu ina alama ayyul hizbaini ahsa bima labithu amada iyanan suratul kahfi ayi guda biyu fa innahu yaqumu ayya lailin sha'a insha Allah cin Allah ya so zai farka to shi ma wannan ana iya a gwada duk gwaji ne faslun wayan bagi liman arada an ya kuma laila an yana matahira sannan yana da kyau kuma kai bacci cikin tsarki cikin alula kai zikirori wa fil hadisi man nama tahiran kana fi shi'arihi malakun duk wanda yayi bacci da tsarki za a turo mishi mala'ika ya shiga cikin ondawaya ɗinka shine shi'ar tufafin da ke biye da jikinka ya ƙulu ya dinga cewa Allahumma gafir li abdik fa innahu bata qahiran zai dinga maka addu'a yana cewa ya Allah ka gafarta ma wannan bawa naka ya kwanta da tsarki wannan a Sheikhul Albani ya inganta shi a cikin silsilar sahiha lamba hadisi na 2500 da lamba 93 saboda yana da gaskiya abin da ya kamata mutane su kula da shi to wannan suna cikin dabarun da suke taimakawa wajen farkawa ba su kaɗai ba duk dabara da ka gwada kaga tana yi maka za ka iya yinta matuƙa ba ta saɓa wa Allah ba daga cikin dabarun har ila yau akwai mun ambata a jiya akwai kwanciya da wuri kwanta da wuri dan ya zama ka samu ka ɗan yi abin da za ka yi na bacci kafin lokaci ya kure babu shakka duk wanda ya saba saharul layl ya kusa kwana yana nazari ko yana kallon fim ko yana fira ko yana rubuce-rubuce ko yana lissafe-lissafe na 'yan kasuwa kaga sanda sanda zai gama ya gaji daga zai buƙaci bacci da kuma ya kwanta ba dole bane ya farka akan kai daga kwanciya da wuri shi ma yana taimakawa sannan kuma a amfani da wasu sinadarori na abinci yana taimakawa shi ma amma karka saba da shan kwaya karka yadda ka dinga shan kwaya amma akwai abincin da an san adabiyance idan ka sha ko ka ci zai hana ka bacci mai nauyi in kuma ba kwaya bane kamar misali irin shayin nan da kuke sha na ɗan Nijar a masa ni dai bana shan shi shayin ne da zaka sha ka ji dan ka kwal malamin da ka san kai ƙarya haka zaka ji shi ni bana shan shi a da na san muna ɗalibai tun a sakandare muna yin wata dabara in kana so kai karatu mai yawa sai ka samu ruwa ka tsoma kafarka a ciki a cikin bokiti ka tsoma kafarka sai kai ta karatu ba za ka yi bacci ba da can muna wannan dabara sai ka kai karfe biyu na dare kana kana karatu to sannan daga ciki akwai har ila cikin dabarun akwai a goro mutane suna wasu na amfani da goro to goro kuma social poisoning yana cin shi yau da gobe yana iya haifar maka da wata matsala nicotine da ke jikinsa kamar kana shan taba so da ka shi ma ba a encourage din mutum ya saba da cin goro dan rage bacci ko dan wani abu sannan da zaran ka farka ya daga cikin abin da ake so kai marmaza kai aswaki ko kai buroshi ko ka dan sha wani abu kamar ruwa ko shayi wanda zai sa ka dan ji nishadi wannan ma yana taimakawa anan ke zama abin da zaka sa a bakinka abu ne kawai wanda zai dan tada kai nishadi ko dabino ko ka dan kurbi zuma duk wannan suna taimakawa wajen ka ji nan da nan kawar tsaki don lokaci zaka farka din amma sai tashi ya gagare ka kai kai kamar zaka yunkura shedan ya danne ka nauyin jiki ya danne ka to in kana so ya zama kusa da kai akwai abin da zaka dan sa a bakinka kamar dabino ko ruwa ko wani abu haka nan da nan zaka ji kawar tsaki sai kai madaka tashi kai alola zaka ji an warware maka shedanin da ke tare da kai ka samu ka tashi kai ibada duka dai dabaru ne waɗanda an gwaggwada kuma kowa na da irin experience ɗinsa da zai iya ba da labari babu laifi experience ɗinka ka ci gaba da yin shi ko kuma kai sharing ɗin shi da mutane ko kuma ka kwaikwayi na wani wanda zai taimaka maka wajen ka ga cewa ka yi abin da za ka iya kamar yadda muka ambata tun farko jama'a in muka lura duk mutanen da suke neman duniya ba sa wasa da dare wajen cin moriyarsa da 'yan siyasa da 'yan boko da masu kula da dukiyoyi na kasuwanci da masu gadi na wurin da ake sana'o'i ko inda aka aje dukiyoyi da direbobi waɗannan masu tuka motocin nan manya-manyan da suke tawowa daga Lagos su tafi Fatakwal da Maiduguri da ina ne duk waɗannan zaka ga suna cin moriyar dare wajen amfana da shi to kai kana sahibul Qur'an ko kana ɗalibin ilimi ko kana mai neman lahira dan me kai ba zaka istiglalin shi ba me yasa su suke iya yanzu mutum wani zai iya tashi tun daga bayan magariba yana tuka mota daga Lagos ba zai gingadi ba ya iso Kaduna kafin asbahi ya iso Kaduna ko daga Kaduna ya kama hanya kafin asbahi ya isa Lagos wasu mahala sun saba ganin irin wannan tafiya in ka je tashoshin motoci irin wannan ba dare ba rana ana ta activity haka airport ba dare ba rana ana ta cin moriyan waɗannan sa'o'i kai kuma kana nan kana ta bacci duk wanda yake yin bacci kullun da daddare babu yadda za a yi ya zama fitacce a ko me yake yi dole ya zama dole ya wanzu a cikin gama garin mutane wanda kullun sai yayi bacci shi dan bacci ne kawai to wannan zai zai wanzu ne a cikin gama garin mutane wanda suka rako saura duniya hatta barayi na kwarai da dare suke aikin su dai barawo ya kai barawo to da ufa takin dare ake cewa ku sai dole ya amfani da dare annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasta'inu bil ghudwati wad dujla ko wa shay'in min ad-dujla ku dinga amfani da asubanci da wani sashe na duhun dare a tafiye-tafiye a ayyukan ku da komai saboda jama'a mu kula da waɗannan abubuwan za su za su abin nan za su amfani mu kware da gaske kuma kamar da muka ambata kowa ya duba dabarar da za ta mai amfani kana yi rokan waɗannan dabarun kuma ka ɗauki wasu waɗanda za su maka amfani don ganin cewa ka amfana da daranka to kuma wani abin ban sha'awa shine da jikinka idan ya saba shi kenan fa in ka saba wa jikinka da wannan abin ka gwada wata ɗaya biyu uku wata shida shekara idan jikinka ya saba za ka ga kawai ya koma normal za ka ga ba sai ka yi ma wani ƙoƙari na musamman ba kana farkawa ba sai ka yi wani tanadi ba kana farkawa duk mutumin da ya fara ya saba da sallah asubahi a cikin jam'i ko ladan ya kira ko bai kira ba za ka farka lokaci ko ana ruwa ko ana iska ko ana damuna ko rani baka fasa farkawa lokacin nayi jikin kawai ya saba baccin zai dakata ba haka bane saboda me saboda jikinka ya saba ko tafiya kai ka bar inda kake kwara ka je wani gari lokacin nayi da akwai bambancin lokacin sallah da ku da su sai ka ji cewa lokacin da ka saba sallah nayi zaka ji ka farka saboda ka mu kiyaye wannan jama'a Allah ubangiji ya samu dace za mu sarara anan insha Allah sai Allah ya mu darasi na gaba sai mu sake jin kuma su fa'idoji daga babi na gaba shine albabul khamis fi fadli ihya'i ma bainal asha'in sallallahu alaihi wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi